وكل دلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da ashirin da takwas ko? 27 ga watan al-muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1448 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha biyu ga watan bakwai miladiya 2026 ina inganta wanda insha Allah ta'ala kai sai muna ci gaba da karatun shi wannan littafi mai tsarin albarka mai suna ahkamun jana'iz wa bid'ah na babban malami Abu Abdurrahman Muhammad Nasir bin Albani rahmatullahi alayhi taken karatun namu shine karatun hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi akadin zama lafiya ga musulmi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala zai ba mu ikon kananta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sarki kudi shi mu daga munafiki da riya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karatu tukana su zamana tsalakiran mu duniya da lahira. Wanda insha Allah ta'ala wannan shi ne darasin mu na kara daidai a cikin wannan littafi a cikin wannan. ba mu gushe ba muna cikin wannan misali da bangaren mun shigo gaba inda ma da yake mana bayani ma ya ji ba an da maruri menene yawan gaba ga mutum mara lafiya bayan mun karanta gaba na farko a ciki na abin da ya shafi yarda da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ga mutum mara lafiya ga musulmi sannan kuma an so mara lafiya ya kasance yana cikin hali na tsoron haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayyukan da ya aikata mara kyau sannan kuma ya zamana yana mai kwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala amma da ya samu hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cewa لا يموتن أحدكم إلا وهو إلا وهو يحسن ظنا بالله تعالى كثيرا يموت فاشين يكون الرسول الله سبحانه وتعالى ما يوانا قبل أسمان يشهد لقى نفسه شين يتمنى بيان شواتي يدرش الله يتمنى في أي زمن وبيدان شبالي خاتم نسوة saboda ya zo daga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa baban shi Abbas da baban shi shi ne to hatan mutuwa ke sha ya kai babana kada ka yi hatan mutuwa saboda in aka jinke kama in kan mutumin kirki ne sai ka kara aikin alkhairi sama ka aika alkhairi da kai sai kuma aka jinke kama kai ne laifi ne in ka tuba ka dai ga kowane lokaci jinkin ya kasance muka ne da alkhairi haya annan muhammad sallam ya karanta da cewa in ya zama ba makawa ciwo yana cin mutum ba makawa sai ya fatan mutuwa to sai ce ya Allah ka rayu da ni in rayuwa ita ce alkhairi gare ni Allah ka kashe ni da mutuwa ita ce alkhairi gare ni bayan shi ga mana bayani gaba na hudu shi ne ke cewa ya akwai hakkin mutane a kanka kai da ka kwanta rashin lafiya to kai kokari ka je ka sauke wannan hakkin na zalunci ne ko na cin mutunci to kai kokari kafin a zo alkiyama ta sarki wannan haƙƙi wanda hadisin da muka tsaya kan shi shine hadisin da Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a tabbiri da malmukmi sun san wane ne ake ce ma almuslim eh fallasashi a cikin al'umma ta alim sahabbai suka ce almuslim shi na malla zarhama lahu wala mata ai shi ne wanda bai da jarhari ko bai da wani ɗan abin morewa فقال شيئا من محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal muflita min ummati lalle wanda ake cewa fallasashi a cikin al'ummata shi ne ya ake yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin shi ne mutumin da zai zauwa da ranar lahira ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakka wa ya ake abisha kama haza sai ne ya zo kuma ya zayuwa ne wa azafa haza ya yi mawa ne kadari wa akalan mala haza kuma ya ci kuɗin wani وسفك دم هذا كما يزعل جنوان وضرب هذا كما يبيوان حين الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشوا ويعطى هذا من حسناته في شيء أفعاته المتعن ليس علمت لك أيك شمال السوء آه وهذا من حسناته أيك لنا شمال السوء أيك شمال السوء إذا عليك إبا أنا باون أنا با الأمة متعن ليس علمت كأن محمد صلى الله عليه وسلم يكتب فإن خليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه حيث أي كان خير شفتك الآلي كأن أجوى بي المتعنين شيء إذا الله يتأكد من خطاياه سيأجيب ليه كون شمتانا فطرحت عليه سيأجوى مشي ثم طرح في النار فيما سيأول يبشي شكون في جهنم الله يتعلم wannan shi ne hadisin da muka tsaya wancan karatun namu na ƙarshe wanda hadisi yana mana bayanin hatsarin mutum ya rinka zagin mutane ko ya rinka ma mutane kazari ko ya rinka cin kuɗin mutane ko kuma ya rinka zaune jinin mutane ko ya rinka bugun mutane annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan ma shi ne babba asara ko shi ne mutumin da ake ce ma asarai a cikin a cikin al'umma saboda ni ya yi sallar ya yi azumin ya yi kaza ya yi kaza amma zai zo alkiyama ya yi ne ya cuci mutane ya zagi wancan ya ma wancan tsanani ya ma wancan kaza ko shi a bisa in ba a yi kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ni Allah ya raba mu da wannan babba asara sai ba na yake cewa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aidan an daure manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man mata wa alaihi daini duk mutumin da ya mutu alhali ana bin shi bashi falai ta samba dinarin wala dirhamin ko ya sani ma alkiyama ba wani ba dinari ba mu dirhami abinda ake ishin da shi wannan ranar shi ne walakin na alhasanatu wa sayyi'at shi ne aiki mai kyau da mara kyau duk wanda ta zalunta ko ta ci hakkin shi to ranar nan ba wani magana a ce ga kuɗin shi ko ga filin shi ko ga kazan shi a ranar nan ayyuka ne mara kyau ake ishan da su da kuma ayyuka masu kyau kenan uwa sai mu kiyaye mala yake akhir da wani hakim wannan hakim ya kawo shi a cikin musulma da in musulma da nashi wa siyaq lahu wa ibn majah wa ahmad haka siyaq ya hadisin na hakim ne da kuma ibn majah da imam ahmad yin tsariƙa sani ta hanyoyi guda biyu a nuna umar daga abdullahi bin umar مالك والأول صحيح وهو أن يتوقع صحيح يأتي كما قال الحاكم وافقه الذهبي كما جد الإمام الحاكم يأتي لكما إن الذهبي مش موافقة مالك والثاني حين يكون تنبي حسن كما قال المنذري إذا حين شغلتك حسن كما جد الإمام المنذري يأتي ورواه الطبراني في كبير له كما الإمام الطبراني يكوش أشكين وأبني كبير ماشي da wannan lafazin sai malam yake cewa kuma addainu bainan yake ku sani shi ba bashi kala biyu kun gane ko bashi kala biyu ne yake kamar mata in mutumin da ya mutu wa huwa yanzu qada'uhu alhali yana kokarin biyan bashin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa ana waliyu to ni zan mai sai aini ina mushi kamar magana su kira ya tsaya mana garanti da wannan bashi yake cewa wa man mata amma ka zo musulun da yayin ku wa huwa la yalwi qadahu amma bai da biya wannan bashin da yake yake fa la yakallabi ukamu min hasanati shi ne musulun da za a rika ɗauka daga ayyukan shi masu kyau a rika biyan wanda ya zalunta laisa yau ka idan dinarin wala dirhamin saboda ainihin na alkiyama babu dinari kuma babu dirhami shi wannan hadisin abin da yake nuna mana shi ne karkatuwar bashi yana nuna mana bashi kala biyu ne akwai bashin da sun kai shi ka ɗauki bashin damar kana da niyyar biya to wannan niyyar biya wa ya sani kana da ita ko ba ka da ita Allah to har in kana da niyyar biya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa ana waliyyi Allahu akbar manzo Allah zai ma shi ranar lahira ka biya wannan bashi ha ka ga mun sai da rahama da jin kai irin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ke cewa wa man mata huwa la yawmi qadahu amma duk mutumin da ya mutu ya ci bashi kuma daman da ya amshi bashin bai da yin biya manzo Allah yake to wanda shi ne za a kwaso aikin shi masu cewa a ba mai kyau a ba a zuba ma wanda ya zalunta kun gane in kuma ayyukan nashi masu kyau suka yi da ba shi a ido ne ba wa a an zuba mishi kaga wanda yana karantar da mu haɗarin bashi da kuma kyautata niyya da kyautata ma Allah subhanahu wa ta'ala wuri ne wajen cin bashi eh kyautata ma Allah zato lokacin da kake bashi cewa kana sa da insha Allah ta'ala Allah zai koyi ma kai ne ka biya wannan bashi muna tare ko sannan kuma hannun wannan hadisi da ya yi da ya magana bashi sai ce bashi baki daya ka ga bashi wanda ka amsa wurin musulmi ne ko wurin wanda ba musulmi ba a ka san wasu daga cikin musulmai suna kallon da abin da ya so daga wurin wanda yake ba musulmi ba ne ba ai banza ne ko ita a to ai kayan turuje ne kayan turuje ai kayan mutane ne ha sai mutum ya je ya amshi bashi a banki dama ya ta wannan bashin shi ne da ne ya je shi ko kuma irin yadda proje suke shiga ƙauyuka su ba mata ko su ba mutane bashi na kuɗi su yi jari ko kuma su ba su bashi na wasu kaya ko kuma su ba su wasu kusashe kamar yadda ake cikin gari sai a zo a sassa matasa a yi wasu farmasiyon ko to wanda suka ba da kaya in kayan ka ne wannan naka ne in kuma bashi suka ba ku to ku sai cewa wannan bashin sai kun biya ta ranar lahira a na ba da shi dama wani da zai amsa cewa za ku ai kayan buruje ne ko kage shi bai da iya biya dama to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za yi ba aikin shi ne kyau a ba aikin da kai ne to shi dama aiki mara kyau ba a magana shi shi ne uwa wanda yana karantar da ne ya yi haƙoƙin mutane akwai haɗari ƙwarai wurin su ci bashin mutum kuma ka san ba zai shi ba ce ranar lahira ba wanda zai ma sai da ko da ka amshi bashin sai da ba da zai biya ba ka ka amsa akwai su yawa daga cikin mutane zai zo wurin da shago ya amshi bashi shi da abin da gangane wai lalacin mutane ya kai har masu asirin cin bashi ke da kai wai shi kawai asirin da shi ta yadda in ya zo ce a bashi bashi kawai za a bashi bashi to kai yanzu wanda ya ashiri ya ci bashi ganin ka yana da niyyar biyan wannan bashi ai da ba magana biya ba to kaji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to babu ne shi anan lahira ko in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce salamu alayka to waje zai ma sai duk ya ma ai kowa ya kasa shi kadai da yake ina fahimta sannan wannan yana nuna mana ba da bashi taimako ne me yasa saboda kaji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har in ka bada mutum yana kokarin biyan ka ai sai bako ne bai samu yin biya ka ba a manzo Allah zai yi sai kenan da ba da bashi abu ne mara kyau da manzo Allah zai zama garanti sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to masu masu business online ko ya aika musu kuɗin mutane sai su tattare kayan su ko kuma su kashe sariyoyin daman sun san ba samu su ba za a yi to Allah dai yana nan kuma yana kallon kowa kuma ya san kowa halin da yake Allah ya samu shiga da imani mana yake cewa huwa hadisin sahihun bima qablahu wannan hadisi ne ingantacce yake kuma ga hadisin da ke gabanin shi shi ne wani hadisi aisha na ake fi akan mas'ala da kuma hadisin aisha wanda zai zama a ƙarshen wannan a ƙarshen wannan bayan kenan ko wannan mas'ala malam yake cewa wa qala jabir bin abdullahi radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga jabir ɗan gidan abdullahi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi yarda me yasa an haka goma wani an yi shagai ko da aka ambaci wani sahabi sai a ce radiyallahu anhu sai aka ambaci kuma wasu sahabbai sai a ce radiyallahu anhum wa anhuma Aha. نعم المهم سنين كذا أنت رضي الله عنه أنا من تعبد بشي كأين المسلمين وكما أنت رضي الله عنه ما قوبي لأك أنبتا كنا ذكر المسلمين كنا يزورنا حديثي أنا مجانا سنة من الجابر دقابيش الله كنا أنبتا المسلمين dukkanin su sahabbai ne bal ma ba mun shira daga cikin sahabbai wanda suke masu manyan manyan daraja masu manyan manyan kima shi wannan baban na jabir kwarai da gaske dan yana daga cikin sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi da yana daga cikin sahabbai wanda ya samu daraja a tarihi shi kadai wani wani yaki aka kashe shi wani yaki aka kashe wannan farawa na shi ne gaban mu a yaki uhud da shi aka yaki uhud shekara tana bayan jira shekara ta uku bayan jira an kashe musulmai adadi nawa an samu shahidai nawa sun kai saba'in wanda su kahunan sun fito da dama sun yi su karar da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbin shi wanda yana daga cikin yaƙi wanda aka yi tsaye sun ji ta cewa wai amma ta shan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wasu suke bayanin cewa a lokacin an kashe musu abin umayya shi ko musu abin umayya yana kama da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kawo ne sai ya to ina ne sallan da ka musulmai ba sai ya to wajen su dubu uku ko ko sama ma dubu uku ko kuma musulmai sai ya to ina ne ko mutum dubu ne ko mutum ita kawo wanda a cikin dubu ma da suka hita shugaban munafikai sai da ya amfani ya maido kusan ɗari na gida. haka na aka je aka gwamza wanda wannan yaƙi ai ga dushe uhud da aka ji ana dushe uhud dushe uhud ai nan ne aka gwamza wannan yaƙi wanda akwai wani dushe shi ma wanda ake ce na jabalu goma wanda nan ne annan muhammad salam ya aza wannan sahabban a wanda a wani sahabi na annabi ya sa zama jagoran kuma manta wanda yake su tsaya saman dushen nan ko ko sun ga tsuntsaye suna ɗaukar naman su kace ne kace sabu yace haka in sun ga sun kashe kahoran na baki ɗin suna ɗaukar jami masu dai kace sarka haka aka zo ana yanki yanzu karo farko shi Allah ya taimake musulmai sai suka wutar da wa'ancan kahoran ta yadda har ya kai ga gani ba na ana gani banza ha yanzu a lokacin a ce kalibin wani yana can bayan shi da tawabe shi dama yana kallon wa'annan yin matsala to da kuma da Allah ya shirka su san kowa ko yanzu da suka ga kamar ai ga gani ba nan kawai an gama suka sauko ibar gani ba kari sai ya hito ta baya da shi da sojojin shi dama mun san tarihin kare bin wali ya zo ya yi ɓanna irin fannin da ba ta da kyau kisan masu yin suka suka nuna kisa na wulaƙanci ta haulaura yakin uhud yana daga cikin yakin wanda musulmi suka aka ji jiki kuma malumai duk abin da suke sa babban abin da ya kawo wannan shine saba ma umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda shi manzo Allah wahayi Allah ya ce mishi in yace a yi to kawai a tsaya ne in yace a bari to kawai a tsaya a bari shi yasa ko a yanzu rayuwa in dai mutum ya juya baya ga shiryar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan mutumin zai wahala a rayuwa amma duk mutumin da zai runguma abin da manzo Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ina ba ka tabbas wannan mutumin sai ka ga yahi kowa rayuwa mai daɗi sai ne shi kawai ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne abu koyi to haka suka zo suka kashe sahabbai da dama wanda a yakin hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da aka yi min ciwo yakin nan ne aka kashe Hamza ha ayi manna wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kashe sai na mu sai kashe sun mu mu banna ira haka za mu yi musu kanna wajen saba'in ko sama da haka Allah ya ce a in an muku ta'addanci ko yi dai an ta'addanci gwargwadon yadda aka yi muku ba. Kan ku ke gona da yi. To almuhim shi wannan sahabi Abdullahi bin Amr yana daga cikin sahabban da suka tsayi wannan yaƙi. Kuma a can yayi shahada. Shi ne za ku yake cewa lamma habara uhudi lokacin da yakin Uhud ya taho yace da ani abi da lalle baba na sai kira da cikin dare fa qala sai yace yake ce madannan shi ma hurani illa maqulan fi awwal man fi awwal man yusala min ashabi nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya kai na na jago ni ma yace nan da zan tafiya ba ni ganin kaina a kawai sai cikin mutanen da za a kashe su a farko farkon yakin cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana matsayin shi ishara cewa shi wannan yakin da zai tafiya kawai yana kallon ba dawa ba zai akwai bayan Allah wanda Allah ya yi musu wannan taimakon Allah bai samu cika da imani yace man sai shi madanna shi to ni dai ina ganin wannan yaki da zan tafiya in na tafi ina kallon ina da cikin dawo farko farko da za a kashewa sai ce wa inni la atruku ba an ya azu alayya min ghayr nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma gashi ya kai dana baya na bumbar bumbar wani rai wanda yake da kima da daraja a wurina ban da ran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ya ranka ba yana nuna mishi kenan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ba wani wanda yake da garanti da shi in ba shi sai yake cewa wa inna alayya dayna ya ce kana ka sani ka dai ga nace ma zan tafi yaki kuma nace ma ina sallai ina tafi yaki nan ba lalle in dawo ba ko to da haka dana ina da bashi a me kake so a yi ba ba sai ke kafin faɗin da ne kenan ka biya ba shi ba sai su kuma wa sauti da ikwa kika kaina sannan ɗan uwanka ha ka yi kyakkyawan mu'amala tare da ke da uwanka ka kula da ɗan uwanka wanda baban jabir ya mutu ya bar jabir da ƙannai mata guda tara yara ƙannai mata guda tara ha shi kuma a lokacin ko balaga bai ba ya za a ce nan inda wannan zamani ne wanda ya balaga ma aka bar mai tambayar mata tara ya za a jiki ko majalisi aka bar ma mata tara ya za a jiki to balle yaro wanda bai bai balaga ba sai ki ba fa asbahna kawai an tafi yakin sai muka waye gari tsakanin awwala asirin babana yana daga cikin farkon wanda aka kashe ka ji abin da shi abdullahi na amu ya ya tabbata ko na wanda wannan hadisi malamai suke cewa daga cikin abin da hadisi yake nunawa shi ne daga cikin bayan Allah akwai zaɓaɓɓe wannan Allah ya zaɓe shi sannan bayan wannan kuma yana nuna muhimmancin wasiya da za mu gaba mu yi ganin gaba dan ai kamar da rayuwar tashi ta zo ƙarshe ya kira ɗin shi ya mai wasiya ko yake yana kallon ba dawowa ba zai kuma yana da bashi don haka ɗana ta biya bashi sannan ka kula da ƙarnanka suka ce hallau yana daga cikin abin da hadisi yake karantarwa shi ne falla aihuwa mun gane to yanzu da bai da ɗa waye ne zai gaya ma wannan magana ka zo mutuwa ka kira abokinka ka ce wani ina da bashi ka biya mini wani ina da kalle mata kaza ina son ka kula mun da su ai sai in ka dan da bisa kai wanda za su yi maka wannan hmm amma ta umarni ake ba shi suka ce yana da cikin abin da ke nuna ne falala aihuwa wanda wannan shazir haka Allah ya taimake shi ya yi ƙoƙarin sauke wannan nauyi da baban shi ya ɗora a kan shi shi ya sa wani wani dan kala kasu yake wai wai yana daga cikin kuskuren yana daga cikin kuskuren da za a yi ma ba kai kai ba kai baban ka ya mutu ya barka da kanne yi masu suka wai dama ce wai kuskure akwai wanda ma za a yi kinin wai kuskure ne baban ka yi ma kun gane da ya mutu ya barka da kalle Allah ya shirya da mu to haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya jabe shi Abdullahi ya shi ana sirrin baba na ya mutu akwai hadisai da dama wanda suka zo suna bayanin farla wannan sabon da ake shafa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mala'iku suna ɗaukar shi da hukunci shi wannan sahabi kuma shi ne sahabin da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam mai jabir ya bar kuka yace babanka ne mutum na farko da ya mutu da Allah ya yi magana da shi babu hijabi a shi kadai ya mutu Allah ya magana da shi Allah ya ce mishi ya kai bawa na me kake so a yi ma yace Allah ina son ki a mai da duniya in ba da labari irin tarbe irin halin da muka tsinci kanmu bayan mun ba da rayuwarmu saboda addinin Allah yace ya kai ɗana sai Allah yace ya kai bawana ka roƙo ta alfarma bayan wannan Allah ya yi alƙawari in an mutu ba a tashi sai kiyama sai shi Allah ina son a sanar da al'ummar duniya halin da muke ciki a nan rayuwa ta banza musamman wanda suka ba da rayuwarsu saboda addinin Allah sai Allah ya karkar da wala tahsaban allazina qutilu fi sabilillahi amwat kakku da su cewa wanda aka kashe ta hanyar Allah kakku da su cewa wanda suka ba da rayuwarsu don kare addinin Allah Allah ya ce kakku ɗauka masa dole bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yuzaquna ana ciyar da su ne ubangijin ba shi ne bima atahum Allah min fadli suna masu cike da farin ciki saboda irin karbe da karamci da suka samu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga daraja ta kai daraja a ce Allah ne kaɗai yayi magana da kai a ayyukan ya saba ta dalilin shi Allah ya karkar da wannan aya to haka ne sai Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga Jabir wata rana annabi ya ce Jabir lafiya ta ya Rasulullah babana ya mutu ya bar da bashi kuma ga wanda suke bin bashi suna son a biya su bashi sai kuma bai bar komai ba sai wata gona wanda ke da kowane ɗan da biyu a ciki sai annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake majabir ya kira mutu suke bin baban su bashi ta haɗu wannan gone sai ce da aka ji sai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai jabiri ya hau ya girgizo bishan nan na da biyu ya ji ba ya ce da ya girgizo sai manzo Allah ya sa hannun shi mai albarka a cikin wannan a cikin wannan dabi'in da ya rubuta haka aka rinka aunawa ana biyan kowa bashin shi sai da aka biya kowa kuma da dinar kamar ba a ije shi ba kaga wannan yana daga cikin ne mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma yace da ba dan haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi ba to gonan nake haka sai da mutum ita ta biya bashin to haka wannan jabir inda shi ne wata rana baban wannan sai dan wannan mutumin da wanda ya ake mociya yana yana karami ha wata rana kawai sai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana kamshi a irin kamshi na anguna na ba ango an zo wurin ko a sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce zagin kai arme ne ina jin kamshin irin kamshin anguna sai ce ya wasu da na ya arme Allah ha akbar nawa akwai da yasa da dama kalli da yadda suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya arme wa manzon Allah bai sani ba mu kuma yanzu ka arme wani sai kullu gaba da shi shi ke nan sai ta yi babu hukunci tsakanin ku da shi saboda ni ba kawai ne shi ba ba wai ba wani abu bane ba a irin wannan tare taren da ake da ne annan muhammad sallallahu ya yi arme bai tara arme ba sahabbai sun yi arme da shi tara arme ba kawai abin da musulunci ya karantar da shi shine walima idan da hali walima ake tara mutane ba ɗan ba arme ba ta wannan ma'aji sabon karatu ne da ko yanzu in kace ba a taron ba a taron taron dama har da a shekaru ta sabuwa ko an ce ba a taron suna kuma na alamun bayan zuba a ke an ne kawai mutane da su suke danawa shi ke ne kawai in ka tashi kana da hali ka kira mutane a zuwa yi waje ma in ba ka da hali kawai kuma shi ke nan ba dai amarya ta zo gida wato kowa ya ga kan shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir mace budurwa ta aura ko zawara yace ya rasulullah na an zawara nan ne annan sallallahu alaihi wasallam shi nabi baka arwo budurwa ba ai inda ka arwo budurwa kai wasa da ita kai wasa da kai kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza a sai ya rasulullah babana ya mutu ya ba mu da kan ɗan mata inna armo budurwa awa to kage ne yace amma sai an zawara saboda yake za ta taimaka mai wurin tarbiyyar wannan yara da aka bar mishi amma in ya almuwa ne kuma ai sai ai takan to ashe kaga ana arme da manufa duk mutum da zaka alma ya zama na akwai wata manufa da yasa ka aure ta ba kawai ka ganta doguwa ba in ta kare ma sai Allah ya shirye da mu ana yin arme ne da manuwa sannan ka dinga wannan jaji ya yi arme kuma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a rawaito inda aka yi taron bikin arme ba ko nan ne annabi ya ce mishi yayi yayi walima ko da da ɗa akuya in yana da hali kenan walima aka karantar ita ma wace walima aka karantar shi ne walima ta aure ba ta suna ba idan yana da cikin kuskure da mutane da yawa suka haɗa duk da wasu daga cikin malamai suna kallon ja'in ne wai wai akwai walima ta suna amma yanzu in dai aihuwa ibada ce manzo Allah ya karantar ya yi kamata a yi ta ko to abin da ya a wannan wuri shi nan kawai ake son mutum ya tsaya a annabi an mai aihuwa ba ɗaya ba biyu ba ko a ya yi taron ya yi ya yi zanen suna na waje ya yi na masallaci a bai yi ba to sannan ya tara mutane da rana an ce a zo a ci ko irin walima da ake yi bai yi ba to kai yanzu kai da kake ina ka samo naka ha sai ka ce a abi ba na yi shi bane ba a matsayin addini to kai ai musulmi rayuwar ka duk abin da babu addini shi akwai asara ta wannan wani haɗa ne na daban ha eh imamazin sun yi na malam yace an kashe taron biki na maza amma na matan ya kasa kasuwa ce me yasa yake saboda matan su suke gaban mazan na bin su baya da sai ka gama saman ka ya tashi imanin ka ya hauta shehin saurara ba yi wa ka ja mana abin kuna ba ka san yi mana bace ba duk abu kaina sai ka ce ni ko ba ce za mu san bane ba a to Allah ya shirye ta ɗan uwa kun ga wannan yaƙi ya nuna mana cewa saba mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kalma hallaka ba ce ba abin wanda yake kai mutum ga hallaka sahabban nan da suka sabkati an kashe da dama da cikin saboda ni sun juya ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya to amma ku wannan Abdullahi ibn Amr da irin su Hamza da irin su Musa an suna da cikin sahabbai wanda suke suna da falala kuma suna da kima a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kuma shi ya da yadda yi da da babai shi to kun ga hadisan malin shi wannan hadisi aka zuwa bin bukari imamu bukari shi ya rawaito wannan hadisi malin ya ila da wannan gaba sai malin ya ce gaba na biyar shi ne wala budda min istijal bi misli hadhihi wasiya yace ba ha makawa dole ne a gaggauta wasiya irin wannan mun gane in ka san ka ci kudin wani ko ka zalunci wani ko ka yi gulman wani ko ka cinye hilin wani ha to ka yi gauta yin wasiya kakka jinkirta saboda ba ka san wani lokaci bane ba ka yi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ga ma haqqun lil muslimin yace ya yi lailataini wala hum shay'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maqubatan inda ra'atihi maqubatan inda ra'atihi annabi yace yana daga cikin haƙƙin musulmi abin da ya zama na dole ga musulmi ga musulmin da yake sa rai zai kwana biyu kun gani yanzu kai da kake da lahiya kana tunana ai za ka kare shekara kaza ko wata kaza kwanaki kaza to mun ga Allah ya ce matukar akwai wani abu wanda kake son kai wasiya gare shi yace to kakka ya ka kwanta ka ci wasiyar ka kalu ta kayi matashin kai da ita tana nan ƙarshen matashin kai yanzu a yi amur wasiya ko da kayi wasiya su mai yawanci wani malami ne amma dai su ga magarin mutane wannan wasiya kuma yana daga cikin abin da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta karantar da mutane malayin ala abdullahi bin umar abdullahi bin umar sai yake cewa yake mamarsu alayya lailatul jinni sakaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala zalika illa wa indi wasiyati yake cewa ai tun da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaddayan ku sai dai sai tsallake ko yawa yake fashe ni ya rubuta wasiya ta na aji ke yana nuna ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun gani ke ne uwa wasiyar da yana da muhimmanci ko ka bada da baki ka gani ka ce to ko bayan rayuwa ta inna mutu wane wane wane wane suna bina bashi wani na bi na kaza wani na bi na kaza wani na bi na kaza haka in na mutu ina san dukiya ta misali in ka bar miliyan ɗari ka ce ina sa in ci miliyan talatin ko miliyan goma ko miliyan ashirin sai wasiya ka ce a raba ma danginka wanda ba su da gado ha in kana da wani buri kan iyanka ka rubuta in kana da wani sako da kake son ka isar duka sai ka rubuta cikin na alaikum salam kwarai da gaske a suke yana daga cikin wasiya ta ce in na mutu kaga ba ta haka suke in na mutu ina son wani da wani wani su yi mun wankan gawa in wani bai nan wani in wani bai nan wani sannan ina son su wani wani mun sallar gawa ka ambata in ba haka nan ba musamman zaman nan da muke ciki wallahi sai ku ba za a ba gawanka wallahi akwai mutane wanda nunin na in su bane bokaye ne na kirki kuma kai ma in kana son ka tabbatar da yawon ka ce ga matsalar ka ka ce kana son a kashe wani ko kana son a yi kaza ko kana son a yi kaza ka ga inda su yi ba amma haka nan za a zauwa gawo wani ko sai su shiga ga wasu yi mata sallah saboda ne mawucin bai yi wasiya ba kuma dan bai yi wasiya ba dan yin shi ba su yi tsaye kansu nemo mutumin kirki ne ne yawa ya yi maɗan uwansu sallah Allah ya shirye da wannan ma yana daga cikin wasiya malam ce rawa shekai wa ashabu sunan wa gairu malam ce wannan hadisi bukhari da muslim da rawaito shi da kuma ashabu sunan gari da wa an sun kenan wancan wasiya an karantar da mu a yi gaigawa ka haƙoƙin mutane haka kuma in kana da kai lafiyar kalau kai kana kallon ka ƙara shekaru kana kallon kaza to annabi ce in dai akwai wata wasiya da kake son kai to ka rubuta ka ai saboda baka san yaushe ne ka jiya ba shi yasa Abdullahi bin Umar yake shi tun da yaji manzo Allah ya ga haka bai taba ya ya kwanta ba babu wasu ne shi tare da shi Allah ya kawo shi da imani malam ce wani jiwu ke gaba na shi ne ko ويجب أن يساعد أقربائكم ويجب أن يساعد أقربائهم الذين لا يأتون منه حكى yana daga cikin abin da shirya manzalar salam ta karantar an so mutum ya yi ya yi wasiya ga ɗan uwan shi wanda suka ba su gada shi من يدعك لقوله تعالى لقوله تبارك وتعالى فبيهر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت يأتي إن لك خير يأتي أي الله سبحانه وتعالى يا ويل سامنا إذا مطوع تعظم إيم إن يا بر الخير شيء إن يا بر وسبيس يا ما سيوا هي الله يكون موصف الشيء على وسيلة الوالدين شيء أي وسيلة الوالدين والأقربين دا مقصدتا بالمعروف في جودة واسي الله يتي حقا على المتقين والموسية حيث إليه جبائن الله ومسك ما سورة الله هنا إن كذو مسوى كوك وسية كربو تاك عجي إشي إنا متدنجي نا وندباس رجالي a ɗauki kaza cikin dukiya ta a basu kayan arba gado malumai sun ta tattaunawa kan irin alkhairar da ke da kai cikin wannan na farko suka ce yana ƙara danko na uwantaka yana ƙara soyayya tsakanin ka kai mamacin da ma iyalanka da sauran dangin naka za su ce wani saboda kirkin shi har mutuwa bai mance da mu ba to ka je da musulunci yake umarni a kyautata mu ɗan uwa har wajen mutuwa fa Allah ya ce ka amince da su. Ha? Yanzu suna rayar ma ba aminta da su ba. Wani wani ya ce ya mutu ina ina kyauta da san ko kuɗi ne aka ce na aiki don yi shi su biya sai ka kasa biya mu shi ce yanzu da mutuwa ce ya tabbatar ko nawa aka ce su biya za su yi ko haka ne yanzu za ka ga in kana rayuwa wanda zai kawo mun shinkawa amma ba tun da aka ce ka sheka za ka ta gada ana kai ka buhuwan shinkawa saboda ne kai ake bakin ciki ba a sheke ki ko ha Allah ya shirye da mu to kun ga uwa a kula da haƙƙi ne uwan saka ko da kuwa an zo mutuwa wanda ba su da gado inda kana da hali sai wasiya kace a ba musu a ba su wani abu su raba kaga za ka samu addu'a da gare su za su rinka ma addu'o'i su ce wani a wurin mutuwa shi bai manta da mu ba sannan wannan wanda ka ba alherin nan ko za su jima suna yi ma addu'a sannan iyanka ma ba za su wulakanta su ba saboda ni za ku ce baban wani ya zama wani ɗa har wurin mutuwa shi bai wuce da mu ba kun mance lokacin da ya wuce shi a cikin miliyan kaza a bamu yanzu iyan wani za ku bari kaza za ku bari kaza za ku bari kaza a ka dai ga karshe duka alkhairi ne wanda kowa ke yi yake karuwa da su malam yake gaba na bakwai kuma wala huwa an yi sa bi sulhi min mali sannan eh mai dukiya zai iya wasiya na ɗaya bisa hukun dukiya shi nawa ne ɗaya bisa hukun dukiya ha ɗan ciyar ko idan mutum iya mutu ya wasu ruwa sannan zai iya yin wasiya na sallin ha hanya magana da mutum ya zo na wasiya ko ko ba shi ma suna kin biya balle kawai su ce a kai kuɗin su a ba mu da kun banza a kaza su cewa ma da yake wala ya yi biya da kuma alaihi bai halitta ba a ƙara daga ni daga kan wannan sulhun na dukiya bai halitta ba in ka wuce ka bar ruwa san mil ka ce a bada je san mil ko a bada ruwa san mil ko a bada san san kan a iyali miki in ka shine wannan san mil din muna fahimta mala yace bal afdalu an yuqimu kai abin da yayi ma shine mutum ya rage kai ya kai sulhun li hadith sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu sabila hadith sa'ad bin abi waqqas Allah subhanahu wa ta'ala iya kara mushi yadda to hadisi yana da tsogo sani ga lokaci zai isa mu karanta shi a yau karatu ana yi babu daɗi ko ba ni yin jiki na idan kama a cikin karatun da nake a zo a yi haka ne in na iya kuma na kasa sai ya tsaya daga daga inda na tsaya yake cewa كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لا تفن شيء تعرض أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم حج بنقانا يتي فمرت مانزل يتي أشخيك منه على الموت يتي سيدي يريش اللاهية إذن كتيرش اللاهية تموتوا أفوكما كتير وفيها يكمش اللاهية لدنا yake fa'ada ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kawo mun ziyara inda nake ina kwance ban da lafiya fa qultu sai yake ya rasulullah ya manzon Allah inna li malan kathir ya manzon Allah ina da dukiya mai yawa wa laysa yarithuni illa illa ibnati kuma babu wani ba ni da wani wanda zai gado na sai wannan ya tawa ita kadai ha yace afa umti bi sulmai mali ya manzo Allah yanzu zan yi wasiya ga ɗayan bisa bisa uku na dukiyata ha eh qala la sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan raba dukiyata bi in ba da rabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake la qala eh zan zan ba da sai bisa uku dukiyata annabi yake mishi a'a kuntu sai yace bi shakri mali yanzu zan raba dukiya ta bi in yi wasiya in ce rabi a bar ma magada rabi kuma a ba ƴan uwana hukunci sai manzo Allah sun fara yake ce mishi fasul ne sai yake ta ce ce ma'anar sanan fasul su mali to manzo Allah zan dai ɗauki dukiyar tawa in ba da ɗan ciyar ɗinta jishiyar in ce a raba ma magada faɗa da sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a sulhu annabi yace in ciyar da dukiya sai ce wa sulhu kafiru ha yace in ciyar in fa yana da yawa innaka ya sa'ad bin muza Allah ya ce sa'ad ka bari eh ka sani yace an ta da'awar sa ta ga adunya ka bar danginka ha ka mutu ka bar biyan nan taka ka bar famun ka cikin wadata khairul laka min an tada'ahum halatan yatakaffafuna an-nas ya yi ma alkhairi da kai da ka bar dangin ka cikin talauci ha suna roƙon mutane wa ƙara da yake gina za Allah yake mai ishara da hannun shi suna tsara hannuwa suna ne suna roƙon mutane yace innaka ya sa'ad lam tunfiq nafqatan تبتغي بها وجه وتبتغي بها وجه الله تعالى إلا إلا أجرت عليها أكيد كسنها بذاك تبع وتشير أبو ودتك نيمان ساكمكو ورا الله ودتك نيمان لادا وشي الله سبحانه وتعالى يا باك لادا إنت حتى لقم تجعلها في في مرأتك كي حتى لوم حتى أبنشن لما تتزافش أجلتك منزل الله sallallahu alaihi wa alihi sadaka ce mai sadaka ce za ta ci ina Allah zai ba shi lada sai wannan hadisi eh imam yake cewa kana fakana ba'du sulhi ja'ibi kenan da yanzu sai zamana tunda annabi ya ce zai iya yin wasiya da sulhin nabi ke shi da ya ce yawa ne kenan ya halitta mutum ya wasiya da yan shiya da shi kun gane ko to amma da rabin dukiyawa kai halitta ne da dukiya gaba ɗaya shi ma bai halitta ba za mu zawa da shi wanda abinda malamai suke gani ma in sun samu ne a rage da da sulusun amma in mutum ya sulusun ya yi za mu saurara wa sauran bayanin ta wannan hadisi sati mai zuwa in Allah ya ce muna rai sai mu tashi abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tarayya cikin ladan kuskure kuma Allah ya yi sai akwai mai tambaya ko wurin da aka ji mai kuskure shi a sanatar da insha Allah. ya ce wai dangance da wasiya mutum ya rubuta a da cikin aljihun shi ma haka ba da kayan wanki abin da ke daidai mutum in wasiya za ya rubuta wasiya shi ya aje kuma ana wasiya ta baki amma tare da shaidu in kuma suka zo ta ce mu mutane yanzu misali kamar da za mu za mu ji nan gaba ka zo ishin nan garin ko ka zo aiki nan garin famun ka suna wani gari sai rashin lahiya ya kama ka ha sai ka nemi wani mutum ɗaya ko mutum biyu kake musu to in na mutu ga kaza nan a kai ma dangina ko kuma in na muka a kai ma dangina cikin dukiya ta ha a ɗauki kaza a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza ko in na mutuwa ne yanzu sallar gawa ko wankan gawa yanzu misali da suka je suka gani sai suka ce dangi suka ce musu aminta da wannan labarin mutum za a sa tsoron tsuwa ha ba amma in kai rubutu kasa da kasa hannu ha kuma sai ka kara da wasu shaidu kace to ko na mutu ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza yanzu kana mutuwa ana jawo ta kazan nan ana jin cewa ne ce ni ma dama ya ga mun haka wata kila yana tsoron ya gai a ce a a ba gaskiya bane kenan rubutawa da kuma gai duka yana yi amma ba ka bar rubutu gaskiya kawai ka rubuta ka aiki. Ha? na ji ba a har annan sanar ya ce mutum ya matakin kai da ita da ita ta san canza ba zai yanzu ba da Allah ya kawo zamani yara masu ɗage matashin kai za ka ga ko da tsoyi kuɗi ma suna suna ajiye su kan ishin matashin kai ko a ba dai na'am ɗaji za mu saurarawa kamar da nake ba da yin kina shi yasa ban samu damar karatu ba kamar yadda aka saba amin na roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya baki daya da duk wani musulmi da yake cikin wani yanayi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatun shi da alkhairi sannan zama da duniya lafiya Allah muna roƙon ka ka sa mu mutu muna musulmi ya Allah muna roƙon ka bayan mu ka tayar da su akan tafarki na sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah dukkanin muna muna da bukatoci mabambanta Allah ka san mu ka san bukatocin mu ya Allah ka biya mu ya Allah kowa na da abin da ya dame shi ba mu yayi damuwa sai ya Allah ka yi mana abin da ke damu Allah ka sa albarka a rayuwar mu ka sa albarka a iyalanmu ka sa albarka a ayyukanmu ka sa albarka a karatuttukanmu ya Allah ka sa albarka a kasuwancinmu ya Allah ka sa albarka a sha'aninmu na rayuwa baki ɗaya Allah ka yi bahara ga uwayenmu wanda suka rasu da malamanmu da sauran al'umma musulmi baki ɗaya ya Allah in ta mutu ka zo ka sa mu cika da imani ya Allah shugabanninmu muna roƙonka Allah ka ba su ikon yin adalci ya Allah mu kuma ka ba mu ikon sarki nauyin da ka ɗora a kanmu Allah muna roƙonka ka zaunar da ƙasar Nijar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmai baki ɗaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.